babu cewa an yi hani daga mutum ya ce duk maganar da ya ji zai ɗorar ba dai dabba ne duk maganar da bawa ya ji ya ce zai ɗorar
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحدثنا أبي حا تهويلي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن an kubai dibini abdulrahman wato a gaba ɗaya buhari da muslim نعم hubaibu guda uku ne da wannan shine ɗaya daga ciki eh hubai hubaibu ibn abdurrahman sai ibn adiyin sai kuma wato a- abu hubaibin shine alkunyar abdullah ibn zubairi نعم da su kaɗai ne hubaibu guda uku a buhari da muslim نعم to عن أبي هريرة mm.
قال abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce كفى بالمرء كذبا mhm.
أن يحدث بكل ما سمع mutum ya ce duk maganar da ya ji sai ya faɗa to ai wannan ya isa masa ƙarya ya isa masa a ce ya zo da ƙarya domin ko magana da yawa da za a ji ai ƙarya ce don ka ce za ka ɗorar kuwa kai ma ka faɗi ƙarya kenan Ah, shi yasa kada ka ɗauka cewa ai ba kai ka faɗi asalin maganar ba yanzu da ka ɗora kai ɗorarwa ce ta ka a'a laifin mai faɗa asalin da faɗa laifin mai faɗa mai ɗorarwa duk ɗaya ne Mm.
duk ɗaya ne ko da an samu bambanci eh, wato a wannan ya fi wannan ne amma dai ba wai a cewa shi mai ɗorarwa bai da laifi ba shi yasa a san irin maganar da za a ɗora a san irin maganar da za a ringa ɗorarwa ba duk magana ba ce za a ɗora watan an ɗorar an yi babban ɓanna نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مم.
حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة عن هبير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك kamar wannan wancan dai ruwayar da ta gabata وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النحدي Mm.
قال قال wato shi abu عمرو بن usman الخطاب- al-hadi yana cikin manyan tabi'ai نعم yana yana cikin manyan tabi'ai ya yi wafati a wani ƙaunin wato a hijira ta 99 ya yi wafati a hijira ta 99 sunansa abdurrahmani Ah.
sunansa abdurrahmani yana cikin manya-manyan tabi'ai imam ahmad yake cewa da a tabi'ai ni ban ga kama abu usman na hadi da kai suna abi hazimin ba Mm.
a cikin tabi'ai malami ne babba kuma mai tsoron allah kwarai yana daga abin da aka kaito daga gare shi yake cewa duk wato kome da na sani yanzu rayuwa ta yace yanzu na kai wajen shekara 130 a duniyan nan duk wani abu da na sani ya sauya ba wani abu da bai sauya ba abu ɗaya ne kawai bai sauya ba shine burina burina shine yana nan ya zaza mutum ya zama ya tsufa ya tsufa amma dai buri yana nan zai zama eh, tsu- eh, to abu usman nadi ya ce sai umar ya ce رضي الله تعالى Allah ya عنه kara yadda a gare shi يحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع mutum ya ce jin magana da ya ji sai ya dorar ai wannan kawai ta isan masa a ce makaryaci ne wannan kawai ta isan masa a ce shi kan makaryaci ne
وحدثني أبو أبو الطاهر عمر بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرين Mm.
قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك a ibn wahab wato almajirin imam malik abdullahi ibn wahab wanda yana cikin gaggan malamai a ilimai da yawa malami ne na hadisi malami ne na fiqhu malami ne na sira malami ne na ilmai da yawa wato fati hijira ta 198 yake cewa imam malik ya ce da ni إعلام ka sani أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع duk mutumin da ya ce duk maganar da ya ji sai ya faɗa to ko ba yadda za a yi kubuta don ko wata ran sai ya ji abin da ba daidai ba ya faɗa a bakin wa aka ji a bakinsa aka ji shi yasa wa za a ce ya faɗa ai shi za a ce ya faɗa to ولا يكون إماما أبدا mhm, wanda ya ce بكل ما سمع wanda duk ya ce duk abin da ya ji sai ya ɗorar to ko bayan da za a yi samu matsayin jagoranci bayan da za a ce wannan ya zama jagora abadan har abada don ko wata ran zai ji magana da ba daidai ba ko magana da take karya ya ɗorar za a ce wa aka ji ya faɗa ba shi ya faɗa ba ba shi ya faɗa ba to حدثنا محمد بن المثنى مم.
قال حدثنا عبد الرحمن مم.
قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن أبي الاهوسي عن عبد الله ya karɓi daga Abdullahi ibn Mas'udin قال yake بحسب المعنى من الكذب أن يحدث بكل ما mutum yake duk سمع magana da ya ji sai ya ɗora to wannan ai ta isa masa a ce shi makareci ne مم. وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول Mm.
لا يكون الرجل إماما يقتل bayan da za a به ce mutum ya zamo jagora da za a ringa koyi da shi حتى يمسك عن بعد ما سمع sai ya kame daga sashen abin da ya ji sai ya ji magana ya ki ɗorarwa ya nuna kamar bai ji ba
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن yace معاوية ya sun mu'awiya ya tambaye ni فقال yace da ni إني أراك قد كلفت بعلم القرآن na ganka ka mai da hankalinka a game da ilimin ƙur'ani na ganka ka mai da hankalinka ga ilimin ƙur'ani فقرأ علي سورة ina so ka karanta min wata sura kai mun bayanin me ta kunsa وفصبر ka fassara ta hatta an zura fi ma alimta har in gane iyaka zurfin iliminka dan iya gane zurfin iliminka ala yace shi Sufyanu Husaini fa fa'altu sai na karanta masa sura na fassara ma fa qala liya sai yace da ni ihfaz alayya ma aqulu laka kaga ga wata magana da zan faɗa ma ka tabbata ka kula da maganar nan ka kiyaye ta iyyaka wa shana'ata fil hadith ka kiyaye kawo mummunan magana
fa innahu qallama hamalaha ahadun domin abu ne wanda yake gudana cewa kaɗan ake samun wanda yake zuwa da mummunan magana illa zalla fi nafsi sai ya zama kaskantacce shi a kansa mutum da ya zama yana da jarin faɗar bakar magana ai ba jari ba ne duk wanda yake da irin wannan jarin sai ya zama kaskantacce wa kuziba fi hadisi an kare tashi a maganarsa sai wata ran ya faɗi magana a ce ƙarya yake
وحدثني أبو الطاهر وحرمرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال abdullahi mas'udin ya ce ما أنت بمحدث قوما حديثا ba yanda za a ce ka faɗa wa mutane magana لا يبلغه عقولهم da maganar taka ta fi ƙarfin hankalinsu إلا كان لبعضهم فتنة sai kowannan maganar da ka faɗa ta zama fit- jarraba fitina ga wasu daga cikin masu jin naka ya za koyaushe abin nema maganar da za a faɗa wa mutane a faɗa musu daidai hankalinsu ka a faɗa musu wadda ta haura hankalinsu wadda ta haura fahimtarsu domin ko in ana yin haka to sai abin ya koma babban ɓanna sai abin ya koma wata babban ɓanna ake yi Eh, wani idan ya ji fahimtar da zai mummuna ce kuma sai ya aiwatar da wannan ya tafi akan wannan irin yadda yanzu ake gani kenan abu ko magana ko da gaskiya ce akwai wajen wanda za a faɗa akwai wajen wanda bai dace a faɗa ba Eh, kuma ko a ƙur'ani ai akwai hujjoji akan irin wannan annabi musa aladabi na wa salatu wassalam da ya aiki manzanninsa su durbo masa yadda garin jababirawa suke cewa ya in sun zo kar su faɗa wa kowa daga shi sai haruna saboda me a, wani ilimin aka faɗa wa kowa an sai ya bayi zuwa banna kaga sanin abin da suke ciki ba ilimi ba ne amma kuma ai wani ilimin aka faɗa ga kowa sai ya bayi zuwa ga banna to نعم باب النهي عن الرواية عن الضعفاء babin cewa an yi hani daga a ce za a yi ruwaya daga wanda suke raunana ba daidai ba ne a karɓo hadisi ko a karɓo magana musamman ta ilimi daga wanda suke ake ganin rauninsu والإيتياد في تحملها da kuma kewayewa a tsaya a tabbatar an karɓe ta daga wanda yake mai gaskiya mai kiyayewa fi ta hamuliha a wajen karɓo magana
وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هانئ عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره مم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce سيكون في اخر امتي اناس za a samu wasu mutane a ƙarshen al'ummata يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم za su ringa faɗa muku abin da ba ku ji ba iyayenku ma ba su ji ba su ce kuma dole haka ne addini in ba haka aka yi ba ba a yi addini ba fa iya kuma iyahun ba ku ba su ba ku ba su ku kiyaye su
وحدثني حرملة بن ابن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال قال حدثنا بن وهاب قال حدثني أبو سريح أنه سمع شراهبي شراهيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول ya ji aba huraira yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يكون في آخر الزمان دجالون za a samu maƙwannata a ƙarshen zamani كذابون maƙaryata يأتونكم من الأحاديث za su ringa kawo muku maganganu ما لن تسمعوا عنه abinda ku da mahaifanku duk ba ku ji ba إياكم وإياهم ba ku ba su ku kiyaye su لا يدلونكم kar ku yadda ku bari su bar da ku ولا يفتنونكم kar su jarrabe ku su haɗa ku da kakanikaye
وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيب بن راتع عن عامر بن عبرة قال قال عبد الله Amir ibn Abdus ya ce Abdullah ibn Mas'udin ya ce إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل shaitan yakan zo a surar mutum wanda aka sani فيأتي القوم ya je wajen mutane فيحدثهم بالحديث ya ringa faɗa musu maganganu na ƙarya ويتفرقون su watse daga wannan mazaunin فيقول رجل منهم wani mutum a cikinsu ya ce سمعت رجلا na ji wani mutum أعرف وجهه in na gan shi na san shi ولا أدري ما ko اسمه da dai na manta sunan ban san sunansa ba يحدث yana faɗar kaza da kaza wato sai shaitan ya zo a surar mutumin da aka sani ya faɗi magana wadda ba daidai ba a zo ana ɗorawa ana ana ɓatar da mutane da irin wannan maganganun to وحدثني محمد بن راشد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال abdullahi amr ibn al-as yace إن في البحر شياطين akwai wasu shaidanu a kogi مسجونة a bar ɗaurewa أوثقها سليمان a annabi sulaimanu ne ya ɗaure ta يوشك أن تخرج abu ne makusaci a ce wannan shaidanin da aka ɗaure sun fito فتقرأ على الناس da قرآنا ringa karanta wani ƙur'ani nasu daban ga mutane ba ƙur'anin da aka sani ba su karanta mutane su ɗauka kowanne ne ƙur'anin da aka sani
وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأش الأش الأش الأشعث al'ash'asiyu الأشعثي جميعا عن ابن قينة wato قال da muhammad ibn abbadin da sa'id ibn amr al-ash'asi duk sun karɓo hadisin daga sufyanu nu'aynata قال سعيد مهم.
قال سفيان عن هشام بن حجير مم.
عن داوود قال mm جاء إلى ابن عباس ja'a haza ila ibn abbas wannan yazo zuwa abdullah ibn abbas يعني بشير بن yana nufin كعب bushairu dan ka'abu فجعل يحدثه ya haɗi yana faɗa masa maganganu فقال ابن عباس sai abdullahi abbasin ya ce كل حديث كذا ka وكذا.
gane wannan magana da kake faɗa waccan magana ta kaza da kaza da kake ita ce ka karasa فعاد له ya koma ga wannan magana ثم حدثه sannan ya sake kawo masa wani labarin فقال ya ce له a koma ni hadisi ga magana kaza da kaza فعاد له sai ya sake komawa ga wannan فقال له sai ya ce da shi ما أدري a wato shi a, bushairu ya ce da abdullahi abbasin na kasa gane wannan sai na fara faɗa ma magana sai ka ce in kyale magana in koma magana kaza duk hadisin da nake ɗauke da shi ka sani ne magana duk da nake ɗauke da ita da ka gane daidai ce amma wannan da nake faɗa ma kake cewa in kyale shi ne baka gane ba أم أنكرت حديثي ko ko كله duk maganar ma da nake faɗa ma kake ganin ba daidai ba ce وعرفت هذا wannan ne ka gane فقال ابن عباس da abdullahi abbasin ya ce da shi إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "Mhm, إذ لم يكن يكذب عليه mu da can mun kasance muna karbo maganganun da aka karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam in mutum ya zo ya ce mana manzan Allah ya ce kaza sai mu saurare shi in mutum ya zo ya ce manzan Allah ya ce kaza sai mu saurare shi domin a sannan ba mai wa manzan Allah ƙarya izlam ya kun yi kuzabu alaihi dan ba a yi masa ƙarya فلما ركب الناس الصعب والزلولة yayin da mutane suka hau mai wuya da mai sauki تركنا الحديث عنه.
wajen kawo maganganu daga gare shi wanda wasu ba tabbatattu ba ne to shi yasa muka kyale faɗar hadisin daga gare shi dan mutum ya zo ya ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to ba ma sauran saurarensa ba ma saurin saurarensa sai mun duba mun ga waye ne shi waye ne shi kada a ci mutane da buguzin mune yazo kawai ya ce annabi ya ce kaza amma abin da yake faɗa sabanin abin da annabin ya faɗa ne to وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال yace Abdullahi Abbas yace انما كنا نحفظ الحديث da can muna kasan mun kasance muna kiyaye hadisai والحديث يحفظ عن hadisai رسول kuma ana الله kiyaye su daga صلى الله عليه manzon Allah وسلم.
sallallahu alaihi wasallama فاما اذ ركبتم كل صعب amma tun da ya kun hau duk wani abu mai wuyar hawa da abu mai saukin hawa فهيهاتا to mun daina sauraron ku don mutum ya zo ya ce manzala ya ce to ba zai burge mu ba ba wata burga da zai mana da irin wannan sai mun dube shi mun san waye shi
وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الجيلاني حدثنا أبو عامر يعني العقدية حدثنا رباه عن قيس بن سعد عن مجاهد قال mujahidu ya ce جاء بشير العدوي bushirul adawi ya zo zuwa abdullahi abbasin فجعل يحدثني ya haɗi yana faɗa hadisai ويقول yana cewa قال رسول الله ماذا لا صلى الله يأتي؟
عليه وسلم قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza فجعل ابن عباس abdullahi abbasin ya haɗu لا يأذن لها baya sauraron hadisan da shi busheru yake faɗa ولا ينظر إليه baya kallonsa فقال يا ابن sai عباس busheru ya ce a'a ya ya dan abbas ما لي لا أراك تسمع لحديث me yasa ba na ganin ka kana sauraron magana da nake faɗa أحدثك عن رسول الله yanzu na ringa faɗa ma hadisi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ولا تسمع amma ka ki sauraro فقال ابن dan عباس abbas yace إنا كنا da مرة can mun kasance إذا سمعنا رجلا in mun ji mutum يقول قال yana رسول cewa الله manzo Allah صلى الله عليه ya وسلم ce ابتدرنا وأبصارنا sai gaba idanuwanmu sai gaggawar komawa gare shi وأسقينا da إليه saurare shi da بآذاننا.
kunnuwanmu فلما ركب الناس الصعب والزلولة yayin da mutane suka koma hawa mai wuyar hawa da mai saukin hawa لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف ba mu yadda ba mun karba daga mutane sai abin da yake daman mun sani abu ne wanda yake sananne amma ba wanda zai sake kawo mana bakon abu ya dauka za mu saurare shi
حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا نافي بن عمر عن ابن أبي مليكة قال Mm.
كتبت إلى ابن عباس na rubuta zuwa zanen abbasin أسأله na tambayarsa أن يكتب لي كتابا ya rubuta min takarda ويخفي عني ya ɓoye wannan neman daga da- daga gare ni kai ya ce na na faɗa فقال ya ce ولد الناس kai wannan ɗa ne mai nasiha
أنا أختار له الأمور ni ne zan zaɓo masa lamura zaɓowa وأخفي عنه duk abin da bai dace a faɗa ba wa uku fi anhu zan ɓoye daga gare shi irin maganganun da wasu ke danganawa ga manzo wanda bai dace a ce an ruwaito su daga manzo ba to zan kyale ba zan rubuta masa ba
قال yace فدعا بقضاء علي sai ablan abbasin ya ce a kawo irin hukunce-hukuncen da sayidina ali ya yi فجعل يكتب منه أشياء ya haɗe yana rubuta abubuwa daga cikin wannan ويمر به الشيء yakan zo kan magana فيقول ya ce والله ما قضى بهذا علي wannan ali bai hukunci da wannan ba wannan cewa aka ali ya hukunci da haka amma ba gaskiya ba ne ali bai hukunci da wannan ba إلا أن يكون sai dai in za a ce ali ya ɓace in za a ce ali ya ɓace to shine ko zai hukunci da wannan ali ko ai ba zai ce ya ɓace ba yana cikin hulafa urrashiduna wanda manzan Allah ya shaida musu da cewa shiryayyu ne wanda duk ya koyi da su zai shirya
حدثنا أمر الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن هجير عن داوود قال a dawu sulemani ya ce يؤتي ابن عباس an zo abdullahi abbasin da رواه wata علي takarda ko رضي الله عنه.
littafi yana dauke da irin hukunce-hukuncen da aka ce sayyidina ali yayi Allah ya kare da a gare shi فمهاه ya shafe shi gaba daya إلا قدر sai ɗan kaɗan وأشار سفيان بن ya ne عيينة nuni بالرأي.
da hannun sai sai sai gwargwadon haka
حدثنا حسن بن علي الهلواني حدثنا يا ابن آدم حدثنا ابن إدريس عن العامشي عن أبي إسحاق قال Mm, abu saka ya ce لما عادوا تلك الأشياء yayin بعد da علي suka farar da wa'annan karyace-karyace nasu bayan tafiyar sayyidina ali رضي الله عنه ƙarya su dangana ga sayyidina ali su kawo magana wadda sayyidina ali bai faɗa ba su dangana gare shi نعم قال رجل sai wani من mutum أصحاب ya ce علي daga manyan almajiran sayyidina ali
qatalahumullahu Allah wadan wa'annan masu yi wa sayyidina Ali wannan hayya ilmin kai sun sadu bata ilimi mai yawa ilimin sayyidina Ali mai yawa ne amma da suka shigar da wannan dan jabin a ciki sai suka bata sai zama sun bata wannan ilimin
حدثنا علي بن خشرمي مم.
خبرنا ابو بكر يعني مم.
بن عياش مم.
قال سمعت المغيرة يقول na ji jirgin shuba yana cewa لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه illa min إلا asali من abdalin mas'ulin أصحاب مسعود ba a samun masu waito magana ingantacciya daga sayyidina ali allah ya kara yarda gare shi sai ko daga cikin almajiran abdullahi bin mas'ud amma mafi yawan masu dangana kansu ga sayyidina ali duk ƙarya suke masa sai irin almajiran abdullahi bin mas'ud wanda su ma da yawa a cikin su almajiran sayyidina ali ne irin su abidatu salmani da makamantansu
باب بيان أن الإسناد من الدين to a shi yasa kaga da aka kawo isnadin nan wanda aka kawo suka ce asawul asanidi aka ce wa anhu mannabi yana mai shi kansa imamu jafar wanda ya rawaito hadisin daga gare shi wanda yake fitacce ne ba fitacce ne ba aka ce ba kai ma a kyale bal a rajul ai an ubaidillahi anhu wa ala mali abdullahi to حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا احمد بن زيد عن ايوب وهشام عن محمد وحدثنا فريل عن شام قال وحدثنا معاذ بن حسين عن عن شام محمد بن سيرين مم.
قال محمد بن سيرين yake إن هذا العلم دين kun ga ilimin nan addini ne ilimin nan addini ne فانظروا أمن تأخذون ku دينكم tsaya ku tabbatar daga wa kuke karɓar addini ba daga kowa ake karɓar ilimi ba don ko ilimi addini ne نعم a san wajen wanda za a karɓa
حدثنا أبو جعفر محمد بن سباين حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحولي عن ابن سيرين قال Mm.
لم يكونوا يسألون عن الإسناد da can da farko in mutum ya faɗi magana ba a tsayawa a tambaye shi daga waka karɓa a bakin waka je فلما وقعت الفتنة yayin da rigingimu suka afko قالوا sai ya zamo ma'amil sukan ce masu karɓar ilimin nan sukan ce سموا لنا رجالكم to ku faɗa mana a hannun wakan karɓi ilimin nan فينظروا إلى أهل السنة a duba zuwa waɗanda suke ba abota tsari wanda suke kan tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabbai فيوخذوا to su حديثهم waɗannan ne ake karɓar hadisan da suka ruwaito وينظروا إلى أهل a tsaya البدع a duba ga ma'abota bid'o'i فلا يؤخذ in an mutu حديثهم ko an gano mutum ma abincin bid'a ne to sai a kyale shi da hadisinsa ba za a karba ba ba a karba hadisansu
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي أخبرنا عيسى وهو بن يونس حدثنا الأوزائي عن سليمان بن موسى قال Hmm.
لقيت طاووسا na game da ɗawo su وقلت na ce da shi wane min حدثني hadisi da kaza da kaza قال ya ce إن كان صاحبك مليا فخذ عنه idan mai faɗa ma maganan nan amintacce ne to kana da dama a ka karɓa daga gare shi Hmm.
in amintacce ne wanda za ka iya amincewa to ka karɓa daga gare shi Hmm. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي wato mai sunanu mai Na'am.
sunanu darimi نعم eh, wanda wato shi wafati mai san da hamsin da biyar mai san da hamsin da biyar ya riga shi mai wannan littafin wafati da shekaru shida kenan to أخبرنا مروان mm, يعني بن محمد الدمشقية mm, حدثنا سعيد بن عبد العزيز mm, عن سليمان بن موسى قال mm, yace قلت لطاووس na ce da dawo إن فلانا حدثني hakika بكذا wani ya faɗa وكذا min hadisi kaza da kaza قال sai dawo ya ce إن كان صاحبك مليا فخذ عنه idan dai mai faɗa ma maganar amintacce ne a wajenka za ka iya mu'amala da shi to ka iya karɓa daga gare shi
حدثنا نصر بن علي الدهرمي حدثنا الأسمعي عن ابن أبي زنادي عن أبيه قال مم.
أدركت بالمدينة مئة na riski mutum ɗari a madina كلهم مأمون dukkaninsu amintattu ne da za a ba shi baitul mali ko kobo ba za a rasa ba da ce gaba ɗaya tirijare yau a hannunsa take ko a yanzu a ce central bank a hannunsa yake ba za a rasa ko kobo ba ما يؤخذ عنهم الحديث amma duk da wannan matsayi na amana da suka samu ba a karɓa hadisi a wajensu يقال ana cewa ليس من ai آله ba irin wanda za a karɓa hadisi ba ne daga hannunsu su wannan ɗin duk da wannan amana ta su ba su kai matsayin a karɓa hadisi daga gare su ba to ballana na wanda yake ba amana to حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان حاء وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له لفظ النون إسناد النبي ne قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول Nabi Sadan Ibrahim yana cewa لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات ba wanda zai faɗa hadisan manzon Allah a tsaya sauraron sa har a karba in ba waɗanda suke amintattu ba نعم sai waɗanda suke amintattu
وحدثني محمد بن عبد الله بن خزازة من أهل مروى مم.
قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول Mm.
الإسناد من الدين Al-is- eh, isnadi na- yana cikin addini kula da isnadi bangare ne guda na daga addini
ولولا الإسناد in ba dan za a ce mutum in ya faɗi magana ya kawo isnadin maganar ba لقال من شاء ما شاء da kowa sai ya faɗi maganar da ya ga dama ya ce ai a addini take
وقال محمد بن عبد الله Mm.
حدثني العباس بن أبي رزمة مم.
قال سمعت عبد الله يقول Mm.
بيننا وبين القوم قوائم mu tsakaninmu da mutanen nan a kawo isnadin din magana يعني shi ne الإسناد kafafun magana duk magana da ba ta da isnadi ta rasa kafa ba inda za ta yana nufin isnadi مم. وقال محمد Mm, سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقانية mm.
قال قلت لعبد الله بن المبارك Nace يا da أبا Abdul Mubarak عبد الرحمن، ya ba Abdurrahmani الحديث الذي جاء hadisin da ya zo إن من البر بعد البر yana daga nagarta bayan nagartar da take wajiba a kan mutum bawa ya ringa yi wa iyayensa sallah bayan ya yi tasa sallah wani bawa ya sallah a zahar kenan matsalar ya tashi ya kawo wasu raka a hudu ya sanya ladan wannan raka a hudun ga iyayensa haka ce haka din yana daga nagarta وتصوم لهما ما kai musu أصوم azumi tare da azuminka قال yace فقال عبد sai Abdullahi الله ibn Mubarak yace يا أبا إسحاق ya ba من isa daga wasu karbi wannan hadisin هذا؟ قال nace قلت له nace da shi هذا من حديث شهاب بن حراش wannan hadisin yana daga hadisan da muka karba wajen shahabun mihirashin وقال ثقة ya ce eh kwarai ko shahabun mihirashin ya isa a karba hadisi wajensa amintacce ne أمن amma shi ɗin kuma daga waye karba قال na ce قلت da shi عن الحجاج ya بن karba daga دينار.
shajib da dinarin قال ya ثقة ce eh kwarai ko shajib da dinarin ya isa a karba hadisi a wajensa amintacce ne أمن amma shi ɗin daga waye karba قال ya ce قلت na ce Ala Rasulullahi hajjaj ibn dinarin ya ce sallallahu alaihi manzon Allah ya faɗi wannan magana قال ya ce Ya ya Aba ba baraka ya ce Ishaq.
kai aba isa إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة akwai jejina mayawaita tsakanin hajjaj ibn dinarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajjaj ibn dinarin ba sahabi bane ba ma tabi'i bane shi yasa yaushe zai kawo magana dangana kai tsaye ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta zama hujja ya faɗa daga wajen waya karba shi ma daga wajen waya karba
dan kadu fiha na kulma diyi wanda a wannan jejinan wuyayen raƙuma sa iya yankewa
walakin laysa fi sadaqati ikhtilafu sai dai ba an ce don mutum ya yi sadaka bisa tsari ya sanya ladan wannan sadaka ga mahaifansa ba za- ba- mahaifan ba za su amfana da wannan ba ba haka ake nufi ba amma dai wannan hadisin a tabbatar da shi
wa qala muhammadu Mm, sami'tu ali ibn shaqiq yaqulu mm.
sami'tu abdullah ibn mubarak yaqulu na ji Allah mubarak yana cewa a gaban mutane da'u hadith arjun sabitin ba ku ba hadisin abrin sabitin fa innahu kana shi ko da yake amintacce ne amma yana zagin magabata yana faɗar bakan magana ga magabata
ba da sani abubakar bin nazar bin nazarin bin a hasan cikin nazari dacen tsarin malamai shine duk mai zagin magabata tuna mun ware shi ake ba ya faɗan magana ta addini a ce ma za a saurara Mm.
Eh, kuma tsarin yana nan har yanzu a addini Mm.
duk wanda zai zo ya zama shi ba shi da wani jari sai zagin magabata a ce kuma wai shi ne zai zama jagora a addini ai ba a addinin ake ba sai dai idan ba addinin ake ba to wa da sani abakar ibn nari ibn abin nari kala da sani abun nari hashim bin al-qasim Mm.
da sani abu aqila sahibu muhayyata kala abu hakim ya ce ina zaune a wajen kasim ibn ubaidillahi وابن سعيد da yadda sa'id al-ansari فقال يا آل sai القاسم haya yake da kasim يا أبا محمد Mhm, إنه قبيح على مثلك عزيم أن تسأل عن شيء من آ- من أمر هذا الدين mhm.
فلا يوجد عندك منه علم wala farajin ولا فرج au ilmin أو wala علم ولا maharajin مخرج ya aba muhammad abu ne wanda yake ya yi muni kwarai a ce ka makka ko ko abu ne wanda ya yi girma kwarai a ce ka makka a tambaye shi game da wani lamari na addini amma ya kasa ba da amsa ya zama ba a samu wani ilimi ba na game da wannan tambayar da aka yi masa a wajensa ko mafita ko ba a samu san ilimi ba ko mafita فقال له sai القاسم kasin ya ce da shi وأما ذاك me yasa ka faɗi wannan قال yace لأنك ابن إمامي هدى domin kai jika ne na jagororin shirya ابن أبي بكر وعمر ɗa ne na abubakar wato kai ɗan muhammad ibn abubakar ne kuma to don uwa kai ɗan ɗan sayyidina umar ne
قال sai yace يقول له القاسم kazim yace da shi أقوى من ذاك عند من أقل عن الله ai abin da ya fi muni daga wannan a ce abin da ya fi muni daga a ce an zo an min tambaya amma na kasa ba da amsa abin da ya fi muni daga haka wurin duk wanda ya san Allah أن أقول بغير علم shine a ce na faɗi magana ba bisa sani ba a ce na faɗi magana ta fuskar canki faɗi
أو أخذ عن ko غير سكين kuma a ce na karɓo magana daga wanda ba amintacce ba قال ya ce ya na فسكت sayi ansari sai ya shiru ما ya أجابه ce masa bai amsa masa da wata magana ba
وحدثني بشر بن الحكم العبدي مم.
قال سمعت سفيان بن عيينة يقول مم.
أخب- أخبروني عن أبي أكيل sai ba ni صاحب labari daga abin بغيرة a gidan ma a sahibu buhayyata أن أبناء لعبد الله بن عمر cewa wasu 'ya'yan abdullahi bin umara سألوه عن شيء sun tambaye shi daga wani abu لم يكن عنده فيه علم da bai da sani wato shi kasim ɗinnan da aka faɗa ta wajen uwa ne yake jikan saidina abubakar نعم ta wajen uba ko jikan saidina umar ne Ehen, shi ɗan ubaidullahi ne ubaidullahi ɗan abdullahi abdullahi ɗan uh, umar bin al-haddari shi yasa jikan saidina abdullahi bin umar ne ubansa ɗan abdullahi bin umar ne Ah, uwarsa ko ita ce ummu abdullahi ɗan kasim ɗan ɗan ɗan muhammad ibn abi bakar siddiq eh shi yasa jikan kasim ibn muhammad ibn abi bakar siddiq ne kuma ta wajen uwarsa ne daga cikin fuqaha sab'atu na madina to
فقال له يحيى بن سعيد wato shi abu aqilin sahibu buhayya yace wasu 'ya'ya na ablamin umara sun tambaye shi wata magana da bai sani ba sai ya haimna sa'idin yace da shi wallahi inni la uqzimu an yakuna misluka ni ina ganin girman a ce kamar ka wa anta ibn imamai al-huda alhali kai ɗan jagorori ne guda biyu na shirya yani umara yana nufin umara na umar da tsara da ɗansa ablamin umara tusalu an amri a ce an zo an tambaye ka wata magana ta addini a ce baka sani ba ai ina ganin haka abu ne wanda yake ya kai inda ya kai amuni faqala sai ya ce azam min ai zalika abin da ya fi wallahi inna girma ya fi girma daga wannan na rantse ma da Allah a wajen Allah wa inda ma qala da kuma an wajen duk wanda ya san Allah ana qula bi ghairi ilmi shi ne a ce na faɗi magana ba da ilimi ba a ce na faɗi magana ba da ilimi ba a tambayi mutum bai sani ba ba daɗi a ce ba a sani ba ai ba daɗi amma a tambayi mutum ya faɗa ba da ilimi ba ai ya fi muni ya fi muni daga a ce ai an samu mutum jahili
aw ukhbira an ghairi thiqati ko a ce kuma na ba da labari daga wanda ba amintacce ba wa ka ji na ya faɗa haka a wannan ne na ji a rediyo yana faɗa haka wannan amintacce ne haba to qala yace wa shahidahu ma abu abu a aqil kelin yana wajen ya yi haibin mutawakili hina qala yayin da zalika suka faɗi wannan da shi kasim ɗin da haibin da haya da haibin sa'id al-ansari
وحدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال مم.
سمعت ابن سعيد قال سالت سفيان الثوري na tambayi ranar saurin na وشعبة tambayi shubatu da ومالكا maliku وابن da عيينة.
ibn uyainata عن الرجل daga mutum لا يكون صوتا في الحديث da ba amintacce ba ne a hadisi fayati ne rajulu mutum ya zo ya tambaye ni ya zo min fayas aluni ya an tambaye ni daga me matsayin wannan mutum to yanzu in na faɗi matsayinsa na yi giba ne ko ko ba giba ba ne kalu wa'annan shagabannin guda uku ko guda hudu ma da sufyanu sauri da shobatu da maliku da sufyanu nu'iyanata yasa duk wannan sun hada wakashi illa iyaka wato shi shobatu bi ya riga su mutuwa shobatu ya yi wa fati shobatu bin hajjaji ya yi wa fati tun hijira ta ɗari da sittin bayansa da shekara ɗaya sai sufyanu sauri ya yi wa fati sai sufyanu sauri hijira ta ɗari da sittin da ɗaya bayan da shekara sha takwas sai imam maliki wa fati ɗari da saba'in da tara bayan nan kuma da wato shekaru goma sha tara sai su nuna iya na sai wa fati shi kuma ɗari da tasa'in da takwas sai wa fati shi yasa shi ne ƙarshen su a wa fati na'am eh tsakaninsa da wafatin shubatu shekaru talatin da takwas shekaru talatin da takwas to kalu suka ce da ni ahbir anhu ka faɗa masa ba amintacce ba ne wanda yake tambayar taka daga gare shi ba amintacce ba ne Mm.
wannan ba giba ba ce tsayawa daidaita addini ne Na'am.
gyara addini ne wannan
وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النظر يقول مم.
إلى ابن عون عن حديث لشهر an tambayi ibnu aunin game da wani hadisi da shaharu ya ruwaito وهو قائم alhali yana tsaye akan dandamalin kofa نعم فقال sai yace إن شهرا نزقوه hakika shaharu sun yi suka a cikinsa إن شهرا nazaru hakika shaharu sun yi suka a cikinsa wato asalin nazku shine suka da na yi zaku menene ne zaku karamin mashi Na'am.
mashi ne gajere shi ake kira ne zaku نعم قال مسلم رحمه الله ne imam muslim ya ce يقول yana cewa أخذته ألسنة الناس mutane suna ta maganganu game da shi sun تكلموا فيه yi magana game da shi
وحدثني حجاج بن الشاعر Mm, حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة mm.
وقال لقيت شهرا Rubace ya ce na game da sharon فلا أعتد به ban ɗauke shi a matsayin wanda zan lissafa hadisinsa ba zan tsaya karɓa hadisinsa ba
وحدثني عمر بن عبد الله بن قهزازة مم.
من أهل مروى أخبرني علي بن حسين بن واكد مم.
قال مم.
قال عبد الله بن المبارك مم.
قلت لسفيان الثوري إن عبار بن كثير من تعرف حاله a abbarin da kasirin kasan halinsa وإذا حدث sannan shi ya tashi عن أمر faɗa عظيم ne zai zo da wata magana babba فترى أن أقول للناس kana ganin daidai ne in wa mutane bayanin لا تأخذوا cewa ba عنه.
daidai ne ku karɓa hadisinsa ba قال سفيان بلى sai sufyanu ya ce kwarai ka faɗa musu قال عبد الله abdullahi bin mubarak ya ce وكنت إذا كنت في مجلس na kasance duk da bayan na tambayi sufyanu sauri din nan duk sanda nake wani mazauni ذكر فيه da عباد aka ambaci abbadu a ciki أثنيت عليه في دينه sai in ce kai lalle abadu mai kula da addini ne mai addini ne kwarai ba shi da masoka game da addini wa kula da amma kuma sai in ce kakku ce za ku karbi ilimi daga gare shi in magana ilimi ne wannan ba a nan yake ba wanda yake ma kenan mai addinin amma aka ce ba duk abin da ya faɗa na ilimi za a karba ba to ballantana wanda yake ba mai addinin ba sai baki kawai sai iya magana to وقال محمد مم.
حدثنا عبد الله بن عثمان مم.
قال قال ابي قال عبد الله بن المبارك مم.
انتهيت الى na je شعبة wajen shubata فقال هذا yace عباد ga كثير abbadu da kasirin nan fa zaro ku kiyaye shi ku kiyaye abbadu
وحدثنا الفضل بن سالم مم.
قال سالت مؤلاء الرازية عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس مم.
قال مم.
كنت على بابه وسفيان عنده ina kofar shi wannan muhammad ibn sa'id din alhali sufyanu yana wajen فلما خرج yayin da muhammad ibn sa'id ya fito سألته عنه ya tambaye shi ya matsayin sa yake a ilimi sai فأخبرني ya bani labari cewa makareci ne a kiyaye shi
وحدثني محمد بن أبي التابع قال حدثنا حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد بن قطان عن يحيى بن سعيد بن القطان مم.
عن أبيه قال مم.
لم نرى الصالحين في شيء أكثر منه في الحديث ya haibin sa'id al-qattan ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi illa iyaka shi wancan ya haibu na sa'id al-ansari ya riga shi na'am wani haibu na sa'id al-qadan sun ce wa fati shi na 198 ko waje jannan ne ya yi wa fati ya ce ba mu ga m- mutanen kirki ba a wani abu a kazaba minhu suna yawan haduwa fil hadisi fiye da a hadisi ta samu mutum na kirki amma wajen kiyaye hadisi ya kasa ya zamo bai kai ba
قال ابن أبي التابع ibn abi atabi yace فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان daga mu da Muhammad ibn Hamid Sa'id al-Qattan فسألته ya عنه tambaye shi daga wannan magana فقال عن أبيه sai ya faɗa min eh shi ma ya rawaito daga mahaifin nan nasa ya ibn Sa'id al-Qattan لم تر على الخير في شيء أكذب منه في الحديث baka ganin ma abuta alheri m- ah, sun fi kawo magana da ba za ta karɓu ba fiye da a hadisi a hadisi ta fi irin wannan sai a samu mutum mai tsantsani ne mai ibada ne amma a ɓangaren hadisi baya iya fai- eh, fayyace hadisin da yake daidai da wanda ba daidai ba yasa sai a ta shigar masa da hadisan da ba daidai ba shi kuma ya karba
قال مسلم musulun ya ce يقول yana ce yana nufin يدل الكذب على maganar da لسانهم ba gaskiya ba takan gudana bisa harshen ولا يتعمدون الكذب ba wai su ne suke fa- gangancin kawo ƙaryar ba amma akan zo da magana da ba gaskiya ba a tuna musu su karba su ɗauka cewa ko gaskiya ce
حدثني الفضل بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله مم.
وجعل يولي علي حدثني مكهول مم.
حدثني مكهول مم.
فأخذه البول Ah, ya ta- ah, sai bawali ya kama shi bayan ya sh- na shiga wajensa ya haɗe yana faɗa min makahule min hadisi makahule min hadisi to sai ya tashi zai bawali فقام sai ya tashi فنظرت في na الكراسة ɗau na ɗau takardar da yake karantawa littafin da yake karantawa na duba فإذا فيها حدثني أبان an anasi عن أنس وأبان عن sai فلان ga shi yadda aka rubuta a ciki a bani min hadisi daga anas ko a bani daga wani amma shi in ya tashi faɗa sai ya faɗa min haddasani makahulu فتركته wannan ne ya sa na ƙyale shi وقمت ne tafiya ta ban sake sauraron sa ba shi galibin ubaidillah ban sake sauraron sa ba
قال yace وسمعت الحسن بن علي ya ga sanan aliyin hulwani يقول yana cewa رأيت في كتاب عفانا na gani a littafin afanu حديث هشام na ga بن hadisin shabin abin mikidami حديث عمر بن عبد العزيز Shi wato ya rubuta shi a matsayin hadisin Umar ibn Abdul Aziz.
قال هشام Hisham yace حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان wani mutum da ake kira Yahya ibn Fulanin ya faɗa min عن محمد بن daga Muhammad كعب ibn Ka'ab قال yace قلت ya ce da لأفانا Affan إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب suna cewa Hisham ya ji magana daga Muhammad ibn Ka'ab فقال yace إنما ابتلي بي- إن- إنما ابتلي من قبل هذا الحديث ai wannan hadisin da ya kawo ya sauya isnadin sa shi yasa ake ganin raunin sa
كان يقول حدثني يحيى da can da farko yana cewa da sani Yahya an عن Muhammad ne ثم ادعى بعد أنه سمع من- daga baya sai من dawo yana محمد.
cewa ma kai tsaye ji daga wajen muhammadu din ga shi ko an tabbatar ba su gamu ba
حدثني محمد بن عبد الله بن قفزازة مم.
قال سمعت عبد الله بن جلب جلب جبلة مم.
يقول مم.
قلت لعبد الله بن المبارك Mm, ya ce da ablamin mubarak من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو wane ne wannan mutum da ka ruwaito hadisi ablamin amrin daga gare shi يوم الفطر يوم الجوائز cewa ranar da aka yi sallah bayan ramadan rana ne ta kyautoci wato allah yana yin kyauta ga bayinsa kyauta mai yawa Mm.
ana yanta bayi da yawa
قال سليمان بن الحجاج ya ce daga sulaiman ibn al-hajjaji ne انظر ما وضعت في يدك منه ka je ka bincika irin hadisansa ɗin da ka ruwaito don hadisansa ba wanda za a karɓa ba ne
قال ابن قفزازة ibn kuzaz ya ce وسمعت وهب بن زمعة ya ji abin da ta yana ambato عن سفيان بن عبد daga sanin na الملك filmaliki قال ya ce قال عبد الله يعني ابن المبارك ablan mubarak ya ce رأيت روح بن أيتين na ga rauhaba na gudaifin صاحب الدم a ƙadarin dirhami الدرهمي wato ma'abucin hajjini jinin da bai huce gwargwadon dirhami ba وجلست إل- إليه مجلسا wato hadisin da ya ruwaito نعم.
wanda a ciki aka ce idan mutum ya yi sallah da jini a jikin tufafinsa jinin ya kai gwargwadon dirhami to sai ya sake sallah na'am Ehe, sai ya sake sallah Na'am.
wanda wannan hadisin ne da ya ruwaito malaman hadisin suke ta sukansa Mm.
saboda ya sassauya hadisin ba tabbatacce ba ne na'am ya kawo shi matsayin hadisin da za a karba na saurare shi وجلست إليه مجلسا shine na saurare shi فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه sai na ringa jin kunyar jama'a ta ma kar su gani ina sauraren sa كره حديثي dan kin hadisin sa dan ba wanda za a tsaya a saurari maganar sa bace
da sani burkuhu zaza Mm.
ala samitu haban ya kulu an sufiyana Mm.
an ibn mubarak Mm.
ala mm kala baqiyatun sadukul lisani Ah, abdullahi bin mubarak yace baqiyatu ah, men- yana da gaskiya a maganarsa ba zai taba kirdadar ƙarya ya faɗa ma ba walakin nawa ya khuza sai dai laifinsa ba ruwansa wajen karba yana karba daga wanda ya isa a karba a wajensa da wanda ma bai isa a karba ba Ah, wanda ya isa a karba da wanda ma bai isa a karba ba shine amma a kabala wa adbara amma a kabala wanda ya isa ko a wa adbara wanda bai isa ba to da sana kutubah ibn sa'idin حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارس الأعور الحمداني وكان wakana كذابا kazzaban harisu dinnan makaryaci ne wato harisu yana cikin manyan almajiran sayidina ali kuma malami ne amma ana tuhumtarsa da cewa yana ƙarya akwai malami daga baya wato abulfairi gumari ya yi littafi musamman albahis an ilalil da'ani fil haris ya kawo cikakken bayani akan shi harisul a'awaru dinnan wato eh, game da ruwayarsa to matsayin sanarwa نعم akwai wanda suke ganin dai cewa a'a bai kai matsayin wanda za a jefar da maganarsa ba don ko bijin da ake faɗan makareci ne ba wai makarecin ba ne haka amma dai illarsa shi an cinsa akwai wanda suke ganin cewa makarecin ne kamar yadda shi shi abin ya faɗa a nan نعم to
حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري Mm.
حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول Mm.
حدثني الحارس الأعور harisul awar ya faɗa min وهو يشهد amma shi أنه shi hadisi أحد ya tabbatar الكاذبين.
yana ɗaya daga cikin makareta
حدثنا قتيبة بن سعيد Mm.
حدثنا جرير عن Mm.
مغيرة عن Mm.
إبراهيم قال قال القمة Mm.
قرأت القرآن في سنتين na karanta qur'ani in ji alkamatu a shekara biyu فقال الحارس sai harisul a'awalu ya ce القرآن حين ai da man qur'ani yana da saukin karba الوحي أشد ai rubutawa ya fi tsanani rubutawa ya fi tsanani
وحدثني حجاج بن الشاعر Haka ka iya karatu qur'ani amma baka iya rubutawa ba to حدثنا عبد يعني بن يونس مم.
حدثنا زائدة عن الأعمشي عن إبراهيم أن الحارث قال a harisul awar ya ce تعلمت القرآن في wai ya koyi ثلاث qur'ani a shekaru uku والوحي في سنتين ya koyi rubutu a shekara biyu أو قال ko cewa ye الوحي في ثلاث سنين ya koyi rubutu a shekara uku والقرآن في ya koyi سنتين qur'ani a shekara biyu
وحدثني حجاج قال حدثني عبد وهو بن يونس حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم to cewa harisul aha- a- a'awar ana tuhumtarsa da cewa yana faɗan ƙarya
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حمزة الزياتي قال سمع مرة المحمداني من الحارث شيئا muratu lamdani ya ji wata wani abu daga bakin harisul a'awar فقال له a قد بن ce باجي da harisu zauna ka jira na a ƙofa قال ya ce فدخل muratu مرة ya shiga gida وأخذ سيفه ya ɗauko takobinsa zai sare wuyan harisu قال ya ce وأخذ الحارث harisu ya ga الشري alamar cewa wani abu ne mummuna zai afko sai فذهب ya tafiyarsa bai tsaya sauraron fitowar muratu ba
وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم ibrahim ya ce da mu ibrahim na ya ce da mu إياكم والمغيرة ba بن ku سعيد ba cewa za ku karɓi hadisan mu gera san na sa'idi وأبا عبد ko aba الرحمن abdurrahmani الرحيم eh aba abdurrahimi فإنهما domin su كذابان biyu makareta ne
حدثنا أبو كامل الجهدري حدثنا عمار وهو بن يزيد وهو بن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمية mukan je wajen ba Abdurrahman Sulami ونحن جلمتهم muna yara matasa wana da batun aifa'u muna yara matasa فكان يقول ya لنا kasance yana cewa da mu لا تجالسوا القصاص kada ku zauna gaban masu kistoshi غير أبي الأحوج don ba abu da hawarsu ba وإياكم وشقيقا ku kiyaye shakiku قال ya ce وكان شقيق هذا shakikun nan da shi abu abdurrahman sulami yake nufi يرى رأي mutum ne الخوارج mai ganin ra'ayin kangararrun bayi wanda suka kangare wa sai ali وليس بأبي ba wai وائل abu wa'ilin ba akwai shakiku abu wa'il wanda shi wannan amintacce ne
حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول مم.
لقيت ج- جابر بن يزيد na gaba da zama da zai da zuufi فلم أكتب عنه ban tsaya rubuta wani ilimi daga gare shi ba كان يؤمن بالرجعة don ya yadda cewa wai nan gaba sai dana ali zai dawo duniya shi ne wanda aka faɗa a fiyatul usuli ko kulna a tana min abi hanifa lamin ɗariki jabirin zirraja
حدثنا حسن الهلواني Mm, حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد mm.
قال أيها حدث ما حدث ya faɗa mana kafin ya fara da abin da ya fara kafin ya ba- ya ce wai nan gaba sai dana ali zai dawo
وحدثني سل- سلمة بن شبيب Mm.
حدثنا الهميدي حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر da can mutane suna karɓar ilimi a wajen Jabiru- jabiru ibn yazid al-ju'ufi قبل أن يظهر ما أظهر kafin ya bayyana aƙidarsa فلما أظهر ما amma da ya أظهر bayyana aƙidarsa اتهمه الناس في sai حديثه mutane suka tumce shi a wajen hadisansa وتركه بعض wasu a الناس cikin mutane suka kyale shi zama ba sa karɓa daga gare shi وقيل له وما aka أظهر ce da sufiyanu mai jabiru ya bayyana قال ya ce الإيمان ya بالرجعة bayyana cewa shi ya yarda nan gaba sayyidina ali zai dawo duniya
وحدثنا الحسن الهلواني حدثنا أبو يحيى الهماني حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي سبعون ألف da ji حديث jabiru ibn yazid al-ju'fi yana cewa ya ruwaito hadisai har dubu saba'in عن أبي daga جعفر abu jafar عن النبي صلى الله عليه daga annabi وسلم كلها sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayanta gaba ɗayansu wato daga abu jafar daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda disiki kenan ba wanda malamai suka karba
وحدثني حجاج بن الشاعر مم.
حدثنا عمر بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر مم.
أو سمعت جابرا يقول ko na ji jabiru yana cewa إن عندي لخمسين ألف wai حديث yana ɗauke da hadisai dubu hamsin ما حدثت من هذا شيء ko ɗaya ma bai faɗa ba a ciki قال Ah, yake ثم حدث يوم sannan wata ran ya الحديث faɗi wani hadisi mai ban mamaki فقال sai ya ce da ni هذا من الخمسين wannan yana cikin ألفا hadisan nan dubu hamsin da na ce na ajiye su ma ban faɗa ba
وحدثني إبراهيم بن خالد السوري Mm.
قال سمعت أبا الوليد يقول Mm.
سمعت سلام بن أبي مؤيء يقول Mm.
سمعت جابر الجوفي يقول Mm.
عندي خمسون ألف حديث na ji عن jami'ar النبي صلى الله عليه وسلم al'ufi yana cewa ina ɗauke da hansi sai dubu hamsin daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ban faɗa ba ban faɗe su ba وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا حميدي وحدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عن قوله عز وجل ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين Ah, wato ja- ah, wato wani mutum ya tambayi jabirul ju'ufi me ya fassarar faɗin ubangiji a cikin suratu yusuf falana barahalara hatta ya zana liya aliya auya hukumallahu li wa huwa hayrul hakimin فقال جابر sai jabirul ju'ufi yace لم يجي تاويل هذه ai har yau fassarar wannan bai riga ya zo ba nan gaba ne abin zai zo قال سفيان sufiyan ya ce وكذب ƙarya yake
وقلنا لسفيان muka ce da sufiyan وما أراد بهذا me jabiru yake nufi da ya ce ai har yau fassarar ayar bai zo ba فقال ya ce إن الرافضة ai rafirawa suna cewa إن عليا في wai sayyidina الصحابة ali yana nan a cikin girgije a sararin sama ولا نخرج مع- مع من خرج من ولده waladihi wai shi yasa in wani ya fito da neman haƙƙinsu a cikin 'ya'yan sayyidina ali su wa'annan ba za su yadda su goyi bayansa ba حتى ينادي مناد من sai sun yi السماء mai kira yana kira daga sama sai sun ji mai shela ya shela daga sama cewa wannan shi ne wanda za a fita tare da shi
yuridu aliyan yana nufin wanda yana na ali shine zai shela ukhruju ma ku fita afuna tare da wani bayan Allah ku fito tare da wani
yaqulu jabiru jabiru shi a ganinsa fa za tawilu hadhihi wannan al-ayati shine fassarar wannan ayar falana brahalara ata ya zana liya abiya aw ya hukumar lahuli wai ba zai bar inda yake ba sai uban sa ya masa izini wai uban nasa shi a wajen sa sayyidina ali izinin da zai shine wannan shelar da zai
wa kazaba kariya yake kana fi isoti yusuf aya ce da take magana a game da yan uwan annabi yusuf ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam
وحدثني سلمة حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان قال سمعت جابرا يقو- يحدث بنا naji jabiru wani ya ce naji jabiru yana faɗar kamar hadisi dubu talatin ما أستهل أن أذكر منها شيئا ba ni ganin daidai ne in faɗi ɗaya ma daga hadisan nan dubu talatin وأن لي a كذا ce za وكذا a bani kaza da kaza duk abin da za a bani na duniyan nan ba zan faɗi ɗaya daga hadisan nan dubu talatin da na ji jabiru yana faɗa ba saboda me saboda ba gaskiya ba ne yalan na sun tashi ƙala musulmi